نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقربوا لهن فريضة ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بأرض المعطي ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da sake gama mu wannan karra yau muna juma'a 21 ga watan ramadan hijira da shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara 1440 da uku wanda ya daidai da 22 ga watan hudu miladiya 2022 wanda muka haɗu a wannan zamiya ta mai albarka domin ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkurani mai girma inda muke bibiyan wannan sura mai albarka sura baqara wanda aka ji ayan da aka karanta idan ba manta ba jiya karatunmu a shokan mun yi shi ne akan abin da ya shafi wato takaba na mata wanda suke yi bayan wafati na mazajensu to yau kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce la junaha alaikum babu laifi a kan ku in tallaqtumun nisaa idan kuka saki matan ku malam da masu wata matukar sakin su da kuka yi din nan ba ku kwanta da su ba ba su tare kuka yi ta saduwa da su ba karrama kamar yadda kun sani ya yi umarnin nan ga wanda suke samari ya ma'ashar shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj to irin wannan ne nan kuma ya dubi a musulmi ne ba samari ba gaba daya yake tazawwaju ko al'ummar musulmi ku yi aure amma wala tutalliqu kar da ku shiga ku yi aure kar ku shiga domin mun karanta a karatukan mu na baya cewa abghadul halali inda Allah afdal أو كما قال صلى الله عليه وسلم مما هذا معناه شو كما mafi wato abu halal ne amma wanda Allah ya tsare shi babu kamar shiga ya halatta amma baya so shi ya tsare shi dabi'a ce ta Allah baya son shiga to shi da nan da ya bada umarni cewa ta zawwaju ku yi aure amma wala tu salliku kar da ku shiga me yasa shugaba ya hana ku shiga yace inna allaha idin shi Allah yubghidu zawaqina wa zawaqat kullum Allah da fushi da masu dandara maza da masu dandara mata wai ne ne aka su ne masu aure saki maza masu aure saki maza da masu shiga fice mata ita ba aure take ba yi auren ta ake yi namiji ne za a ce aure take akwai su mun sani ai a kowane wuri a kowane society sai ka samu irin masu wannan ɗabi'a to Allah na gaba da irin su in ji man sauka kenan idan kai aure rike kayanka muddin ba shiga wanda shari'a ta baka dama kai bane akwai shiga da shari'a ta baka dama kai mun faɗi wasu a baya ai tun ba manta ba ka san fa yanzu kana zaune da matarka bai halatta in tana cikin jini ka sake ta an san da haka ko bai halatta ba duk da ba kuma in kai saki sakin ya sarku ba shari'a ba wai bai sarku bane a'a ya sarku in kai shi ya yi amma ka aikata haramu haramun ne a saki mace tana ce ka bari sai ta yi sarki duk zuciyar da kawo in dai kana so ka bi shari'a ne in kuma za ka yanki da ra'ayinka da abin da kuma ka ga dama to wannan kuma ba wanda yin zai baka umarni ne amma in dai za ka shaurari shari'a to kar ka kuskura ka saki matarka alhali tana cikin jini haramun a haramun kan ai ga sunan ana yi giya ba haramun bane ana sha to wanda ya sha giya kana ji in ya gamu da Allah bare kun tashi bane ya fi karfin Allah ne to haka shi kan ha amma kuma tare da haka ba akwai shi kan da za a yi shi halal ne ba haramun bane ana ji eh irin wannan irin wannan da za mu yi kana matar da ka aka daura ma aure da ita ba ku kwanta ba ba ku kwanta ba shi kenan sai ka sake ta alhali kuma lokacin tana ji babu wani abu ba ana da ba haramun bane halal ne tana ji me yasa dalili ba ku kwanta da ita ba wannan abubuwan da yasa ake cajin a yi shiga ba su kama da ba dama ita ce an haramta babban dalilin da yasa zai sa a haramta ba kawai Allah zai tafi abu ya hana ba akwai cutarwa ne duk abin da kaga Allah ya hana to ko zai yana cutar da hankali ne ko kuma ciki to ita tun da babban dama babu matsala sabai da suka ci annabi ya hana cewa a yi aure amma kar a yi shiga Allah ya ya tsani masu aure saki wani za ga malami ne ba ma yana aure saki malami malami ne wanda ya kamata shi zai hana mutane ya fi ka sanin ma inda la yujidu zawaki da zawaka ne amma yana yana wannan ma'ana wa irin su Allah ya musu wata irin jahannama ya ba su yawa ba masu yawan gaske ya rubuta kafin hanyar mai tusa cikin littattafai da da hadisai da wannan din ya rubuta lokacin da bai rude ba to sai zo shi da kansa baya gane wanne ne bayan ya ji an ce bai ba wannan yayi barna a cikin aikin da yayi na baya din nan to shi da kansa baya bambanta wanne ne wanda shi din ne ya karba wurin wa'inda suka karba wurin wanda suka karba wurin shugaba alaihi salatu wassalam wanne ne wannan ya tusa a ciki saboda ya rude shi din kansa kaza yana haka yana faruwa girma in ya ga mutum wani lokaci sai ku yi magana da shi ka dawo ya ce ma yaushe muka yaka ni za ka yaudara ni za ka yaudara ƴaƴansa ba ya rika hayya hayya da su kenan saboda girma to shi ya samu daɗi a ƙarshen rayuwarsa kamar bin salma to amma dan salma mai aure saki ne amma da ɗan zama mai aure saki ne sanda ya auri mata ba sama da tamanin sama da tamanin malam kaga in junin ka aure saki ne ai kana bayan sa to akwai su a cikin mutane su kuma haka Allah ya jarrabe su da cutan mata to matan ba akwai irin masu nan da ta aure wannan su kuma akwai wa'inda saboda materialism wani ya sa suke yin haka materialist sai su aure ka kawai ka yi musu kaya sai su an jima ka sai su kirkiri dalilin da bai ta da kara karya ba su ce nan duniyar ka sake su kawai sai su tashi su tafi da shi su san Allah ya ce a tafi gona hukumu tanan wa isman hina kai miji abinda kai maka din yanzu karfansa za ka yi don karya da zunubi wanda yake a fili Allah ya hana wala ta ku min ma'adin da shay'an komi karka karba wanda kai mana bayan mun aure sun san wannan materialism sai su ta aure suna ta tara abun duniya akwai wanda su kuma ba su matsayin su bai kai wannan ba masu malam kai je ga irin aure da kimu na nan karkaru nawa ne gaba da nawa ne auren gaba ɗaya bai wuce kyautar wani ba da aka kashe mana aka bata to ita kuma irin akwai wa'inda su kuma saboda kawai zuwa roro akwai su sai su rika lokacin roro in yaje da fita in ta gama roro sai ta nemi miji kuma akwai su to annabi yace Allah yana fushi da irin su maza masu aure saki da mata masu aure saki ka tausaya mata tunda ka auro ta ka rike ta kai hakuri ka rike ta in ƙari ne ka kara in dalilin karin yayi za ka kuma iya sauke hakkin kuma a cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsanaki da gamsuwa da juna da yarjejeniya ba wai ba ta sani ba kawai sai ta ji kawai har har ka kai kaya kayan ma wani rika sayar akwai masu wannan irin ɗabi'a kawai sai na canji labari mijinta kawai zai aure ha da ita za ka yi shawari malam ai ba haramun bane in kuma ta ce za ta hana ka ya za ta yi mata hana ka a tsorara to abinda za ka gaya mata in ka zo za ka yi aure in ta ce ma ba daidai ba ne ka ce to shugaban wanda ya yi wannan aiki da ba daidai a wurin ke ba manzo manzo in dai ba daidai ba ne to shi ne shugaban mu dan Allah za ta yi tankawa aiwa aiwa ba ne dole takura shugabanmu a ƙari na aure manzon Allah ban yi wannan abu ba don in cutar da ke na san hakkin ki zan sauke ba wai a zan da ke a ɗakin da kike ba ne in kawo na in sa in miki rufa ha kina ɗakin ki wataƙila ma zan miki kuskure ban ɗakin amma Allah yana ta halaka mini eh ka ƙaro bai ce ka ba tsara in akwai hali kuma za a iya sauke hakkin in ka karo wannan din ba bai zama tsara ai ka je geji amma ka aura ka saka Allah yana gaba da kai in ji manzo Allah yana gaba da kai in za ka iya gaba da Allah ko ka ci gaba da yi ka aure mace ka sake ta ka sake aure wata in ka ga wanda ta ji ka kyau ka aura ka saka ka sake ka aura ka saka to kai da ka dawwama cikin gaba da ubangiji mahalicci Allah ka kiyashe mu tausaya musu mu riƙe su idan muka aure su ai kai a wai maulana shi kar su maboci ya ce ko wani aure wai mutu'a ya ce a ai aure kan sai da ai auren mutuwa kada yadda ka ka rabu da matarka duk wasu yan guntaye guntayen dalilai shafe su sai dai in dalilin da shari'a ta gamsu da shi ne ko kuma in mutuwa ta zo duka ba su bayar da kariya akwai ai dalilin da zai sa dole a yi shiga akwai shi amma in ba irin wannan ba ka haƙura da matarka laifi muke yi wa Allah yake haƙuri da mu in kana ji laifi ne ta maka to saboda haka ne wannan shine so sai haka Allah ya saukar da wannan aya ko manzon Allah a gwada musu cewa ma ba laifi bane shi ka in ya kama la junaha alaikum babu laifi akan ku in sallatu mun nisa in kun saki mata malam ta musu kunna matukar ba ku kwanta da su ba cikar da kuka yi musu ai tujahiru kunna ma'ana ba ku kwanta da su ba to wannan hukunci ne daban wanda za mu shiga ba hukunci ne daban in kuka saki mata matukar ba ku kwanta da su ba in dama an ambaci sadakin ayan gaba za ta gaya mana in kuma ba amba- ba ambaci sadaki ba kamar yadda na faɗa to shi- nan kuma idan bayan an ɗaura aure kawai sai ka ji labari izitamin akwai yadda za a yi ba ko fitti bara ba ta akwai yadda za a yi kuma za a ba da abin da ya tawwada kamar yadda ayan ta faɗa ko mafi ikon akwai yadda za a yi kuma a ba da dukan sadaki cikin shari'a gurgudun da yadda ya faru an daura ma aure malam ba ta tare ba kawai sai ka ji la- wani labari don da dama ka san shi ba wani rashin lafiya wanda irin rashin lafiya yana hana a yi aure sai ka ji ta gani akwai shi shi kenan aure ya mutu in ka sake ta ya halatta in ka sake ta kuma to ko fitti in baka bata ba babu laifi ko kwandala in baka bata ba ba laifi in dai an gano akwai laifi daga wurin da wanda aka boye a shari'a ba ta ci ko fitti ba malam a saki ne da ya halatta ba wai irin wannan an haifin maka wani abu ba an daura aure akwai dama masu bin ka bashi sai suka ji labari ka daura aure ba ta tare ba sai suka ce oho ashe dama yana da kudin aure to ba mu kudin kuma kudin da yawa ya fi karfin kudin auren ninki masa biyar ma kila dama auren da ya kama kan dole ne akwai irin auren da ya kama kan dole akwai shi ba sai mun buɗa ba akwai wanda matar ba za ta wadace shi ba dole sai ya tsara wata to akan ta kasa masa ya je ya- ya tsallake ya je ya aikata barna ai ko auren farin da in ba za ta iya ba hakuri sai da mata an ce kai auren in kana da yadda za ka ciyar in babu ko da shubha kai auren kar ka ciyar da ita kai shubha ne ga ya a cikin littattafan fiqh duka a cikin fal me shubha irin sanawoyin da ba ga in ka ce halal da wani hujja sana in ka ce haram kuma ana neman nasi na'am kawai zai kai kan irin sanoyin da ya suna nan irin tambola din nan da makamantan su ya zo a yi haka haka igiya sai ka shaka irin hulɗin dai to kaga irin wani nan ko wasa da kura ha to mutum ya kura fa mala ya rike ta shiga kasuwa yana yana wasa da ita na bashi kuɗi to in ka ce in ka ce halal hatsari ne haka yake kura a kasuwa in ka ce haramun dole sai da nafsi ba a haramta ba sai Allah sai annabi to irin wayannan ko da irin wayannan ji nake ta kawai irin sana'o'in da majjala dun ya ke ne wanda ga sunan ba ga shi ka ba a rufe dai kawai ba halal ba ba haram ba ga sunan da shubha ko iziya ka duba tun iziya ma fara in ba za ka yi hakuri ba domin shi mutum din ba kai zan gaya masa aure eh, wajibi ne ko mustahabi ne ko sunna ne ko halal ne ko makaruhi ne ko haramun ne a kansa irin abubuwa guda biyar din nan mata mai abin nan na shari'a da ake gane halalci ko kaza kaza hukunci a shi din ne sai ka yi hira da shi nan za ka gane wani iri ne shi din haka ka kiyaye wa bi i'tibari naki in nikahu wajibu nan mantubu nan ba sai ka zauna ka yi tattauna da mai auren mutumin za ka gane wani wani iri ne shi kai yanzu kai kam ina dai za ka iya zama tunda baka da shi kam ka zauna mana sai Allah ya kawo ka aure ni din kai gaskiya ba zan iya ba tun baya da hakikan kana ji ba zai dau wani Ah, wa shi ne ya gaya ba ba. Kalin ba kana ya wani mutum bayi da hakikan ba zai dau wani. To irin wannan aure dole ko da shubuwa ko da karo karo dangi maza su su yi masa aure in ba haka ba zai fanta ne ya riga aikin kenan. To haka haka har a yi so wanda dai shi dama bukatarsa ya yi aure ya cika kamala mutunci mutunansa ta cika kuma yana so ya zama mai ciyar da al'umma don ka zama responsible somebody yana da kyau kai ka zauna kawai madda ba kowa a ƙarƙashin ka madda kawai akwai matsala a yi haka kawai baka kirkiro ne wanda za ka rika spending saboda ka san kai din responsible mutum ne ya zama in wata ta tsaya kana biyan nefa ka san kai din wani ne bai yin wani abu a kana biyan kuɗin ruwa a akwai wanda ka ɗauka da yana yi ma kaza ko karantar da yaran kana biyan sa ka zama dai wanda yake mutum mai dawainiya kar ka zauna lalace da ai ka zauna baka baka da wani abu dawainiya da kake madda kenan kan baki kake kawai kai kan so a takaicen takaitawa ne irin wa'annan in sun saki mata in ji Allah malam da masu wunna muddin ba ku shafe su ba ai ku jami wunna au kafri dole wunna fariza ko kuma kuka yi aure na nikahu tafwid akwai shi a bakin duk za ka aure kala kala ne akwai tafwid nikahu tafwid ka zo za ka aure mace ne sai ka ce to nawa ne sadakin ki sai ta ce a'a ka faɗa mana sai ta a'a kai din kai ka faɗa ka yanka ja to in dai haka ne ki bar ni kawai ke kam ai aure ni na san me zan yi miki da ka yaura aure ba haka ya halatta a zamanin manzon Allah an yi wani ya aure da aka zo kuma ka samu matsala ya saka tumbar ta tarin ba da aka zo sai aka ce to yaya dama kai kace kai ka san me za ka yi mata yace to gona dama ya niyya shi kenan in za ka iya bata nikahu tafwid haka yake a zamanin sa bayanai ka in an rabu ba kaman wanda za mu karanta nan gaba bane wanda za ta cire din sadaka wannan ko hula ka ba ta hulan ka kawai ka ba ta ita ita kawai shike inda nikahu tafwid ne ko hulan ka ka dauka ka ba ta zanna bukar din ka kawai ba ta sai ka ce ga wannan ki hakuri da shi sai ta gura ita a to wahala ta ku yi daidai da ku faɗi kiman sadaki kaga ba duban waya nawa ne measurement na sadaki a shari'a kaza ne kawo tungu in dai kika yi garaje aka yi aka yi daura aure a rufe kawai zan baki ni na san me zan baki aka daura aka to fa in kuka da kuka ku kwanta ba ko bai baki ko 50 ba ma ya ya sha ai na faɗa ku kuma haka yake a shari'a to aw tafridu lahunna fariida kaga nan sai an kaddara nan aw lam tafridu lahunna fariida ko kuka aka daura muku aure ba ku yanka musu sadaki ga yadda za ku bayar ba to wannan ma'arar sadaki kenan to at-talaq qabla al-masjid ai shika kafin ka ku shafi juna la ba sadi babu laifi a shari'a inda ilin shikan ya kama wa matirubun ku je da su daɗi a kunna ma ya tabbata da ku ba su wani abu kawai wanda zai dan je da su daɗi ba na ce wai rashin sadaki ko kaza kaza ba su wannan in dai ni kawo tafid ne kun yarda da juna ne kawai ta sallama a yadda kace za ka bada abin da ka ga dama ne alal musi a kadru ai alal gani minku mawadaci a cikin ku mayalwaci kadru a bashi gwargwadon yalwa an yarda malamai suka ce in ka sake ta ka bata baiwa ko ka bata bawa kyauta maimakon wannan abubuwa dai wanda ya sauka gwargwadon yalwa kadaru a kira'ar muku amma akwai kadaru kira'ar aliyu kisai da shi da hamza alal musi'i kadaru wa alal musi'i kadaru ba kadaru ba da nasba wa nasbi fata akan eh haka malam to masuhunna din nan su hamza da kisai sun karanta tubasuhunna daga mata fa'ala kenan to haka suka karanta ba su kada bane amma akwai wasu rawiye ba da suka karanta haka ne su ibnu zakwan sun karanta da haka mu ne dai muka malam tubasuhunna malam da basuhunna kai su kuma tubasuhunna hamza da kisayi da su ibnu zakwan kenan ko wayannan kuma kadaru kadaru ba kadaru ba irin namu na warshi wannan mukuntari kadun mai kuntataccen arziki wanda bayi da kudi talaka shi ma ya bada gurgudun matsayinsa a tsayyikin rizki wadda arzikin sai Allah ya kuntata masa bai bashi hali ba to shi ma ya bada kaduru gurgudun matsayinsa yubizu annahu la yunzaru ila qadri sauta wannan cewa alal musi ya kaduru huwa alal musi kaduru yana fa'idantar da cewa ba a duba zuwa ga mace a wurin ba da abin da ya abin da ya kamata ne in an yi shiga ana duba biki ne ba mata ba a wurin yalwa ne in mace mayalwaci ya ce ko kuma a yar gidan talakawa ne ba na shi ake dubawa ba in an zo ba ta abin da ya sauwaka ne a mijin ake dubawa an fahimce ni ko bal ila halatin zauji fakat bari dai kawai iya halin miji ake dubawa yanayin wadata fada'an wannan wani abu ne na jiyar da daɗi tamti'an na jiyar da ita daɗi bil ma'rufi ta hanyar kyautatawa shar'an ma'ruf shar'an kenan abinda shari'a ta san an yi shi haka gurgurun yadda al'ada ta gudanar haqqan wannan wajibi ne alal muslimina a yi musu kyautatawa ne amma ba ga masu kyautatawa wanda suka kai makamun isa'il in an ce akan alal musini na kamar yadda na faɗa ranar ko alal muttaqin akan alal muttaqin to ana magana ne da wanda masu tsoron Allah da kuma wanda suka kai makamun isa'il in kai ba ba kai wannan ba ba da kai yake ba in baka bayar ba ba ba dama farilla ne akan su su ba farilla akan ka wal ikmatu fil mata'i hikima Allah cikin wannan abin da za a ba su da biyar da daɗi din nan su ma da annan talata yuksiru khatir al-mar'ati shi shiga yana karya tunanin mace sai ta shiga damuwa lokacin da kai sake ta man kasar kadiri kadiri musulmi wanda ya karya kadirin musulmi kuma ya tsagi da jabu ya kamata ya daura ya daura karayan da ya mata ne to a nan ba ta wani abu a sallame ta cika da kuma ba ta wani abu kamar yadda na faɗa da rana wani zai ɗauki ma gurgudun arzikin sa ne ka sake ta ka ba da dubu ɗari kaga yau nan wannan bakin cikin da yanzu ka ɗan danne shi kaɗan tunda zai za su cikin bakin ciki to shi ne hikiman Allah da ya sa ya ba su in ana da shi ولهذا saboda haka ne shari'ar mata shi yasa aka shar'anta jiyar da su dare ba da talaki bayan an sake su wa in tallaqtum kunna wa in tun ba ku shafe su ba ma'ana ba ku da ba su tare ku kwanta da su ba amma wa kad faradtu lahunna fariida kafin a daura auren an yanka musu sadakin da za a ba su ko an mika musu ko ma dai an yanka musu an faɗi kaza za a ba su to nan kam ba ni su kuma faru sai an daura aure sai ka sake ta bata tare ba ta ci rabin sadaki kun ci rabin sadaki za a bata dole sai an bata rabi amma da ta tare an kwanta da ita to ta cinye sadaki duka ko ka sake ta sai ka bata sadaki duka in ma an bata kuma ba za ta dawo da shi ba in ba bata ba kuma za a bata dole duka إذا كان الصداق حاصلا إذا الصداق يعني تبدا والطلاق وقع قبل الدخول sai shiga ya auku kafin a shiga da ita to fa nisfu sadaqi lil mar'ati za a bada rabin sadaqi ne ga ita matar wa nisfuhu ya baqa lil zawji rabi kuma sai ya wanzu tare da miji haka za a yi illa sai dai lakin sai dai an yamuna in su matan suka ce sun yafe sadakin dama an ambata ne sai ka je ka ɗauko rabi to tunda tunda an sake ka gashi a kai mata sadaki da aka kai gidan matan sai suka ce a tunda tunda baya son mu ba ma son abunsa ko kai mar abun kiyansa ba mu bukata shikenan sun sun ce sun yi abuwa ba su bukata shikenan yayi har wurin Allah illa an yi abuna sai dai sun ce sun yi abu sun yafe ba sa so an ya kuna azauja su kenan madam illa idza afat sai dai ita azauja su afat azauja su ita mace mun ta yayi lamma aqada alayya wa laysa bainana shay'un lokacin da aka daura mana aure da ma akwai wani abu ne a tsakanin da ga riya ku yanka kawai ba na bukata tun da ka kace ba ka so na to ba ni ma ba na so na buka ko shari'a ya ba ta ita ce ba ta so yayi rike kayan ka kawai haka Qur'ani ya faɗa fal yaqut malam ya karbi kuɗi ta kawai in ta ta aw ya huwa allazi bi yadihi uqdatu nikahi ko kuma wanda igiyar auren ke hannunsa shi yake ya yaji nan fassara biyu malamai suka yi duk littattafan tafsiri in ka duba yawanci aka zaka ga an kawo fassara biyu aka yi aw ya huwa allazi bi yadihi uqdatu nikahi ko kuma wanda daurin auren yake hannunsa waliyan ita matar kenan ba ita aka tinkara da kudin ba a wanda ya daura mata aure ne aka kaiwa da aka kai kudin aje menene eh dama wanda yake an rabu shari'a ta ce ta cire min sadaki tunda ba bata bata kare ba to shine kuka kawo a ta ta ya ta ya mara ko ba ita take ta ya ce ba shi wanda yake da ikon dau ba da ita din waliyinta da ya ga ai ta ba yar makiya ta bari ta ya ce ya ari bakin ta kina ya ce mata albasa to ya yafu rike kayan ka kawai shine abin da nan kenan wata fassara wanda ita ce shehu ibrahim ta kai aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah bi yadihi uqdatun nikah miji ita ta ce ta yaje ko ko miji ya ce ya yaje mana duka bangarori an fahimci abu ita ita ce ta yaji an kawo yayi ko kuma mijin kawai dama ya bada sadaki full to a ka'ayya za ta dawo da rini sai ta ce ya yaji sai ta ya yaji ta je ta rike duka kawai to shi ma ya halatta yayi an fuskance ni ko shi ma ya halatta ya ce ya yaji ta je ta rike duka kawai to shi ne kuma shi wani tafiya aw ya abuwa sauta ma'ana ko miji ya ce ya yafi tasamma almar'atu aw ko tasma'u almar'atu aw yusmi'u ar-rajul mace sai musamaha ta ce ta yaje ko kuma mijin ya ce ya yaje duka ya halatta a shari'a wa an ta'abu aqrabu lit-taqwa ya ku ma'aurata idan shika ya faru irin wannan ku yi abuwan ya fi kusaci da tsoron Allah ke bangaren ki kike kin yaje ya rike ko kuma shi bangaren sai ce ki rike duka kawai ya yaje rabin ma da za a dawo mar da shi din ya fi kusanci da tsoron Allah wa fu rajuli afdal amma miji ya ce ya yaje shi bangaren sa kaje ta hada duka ya ji لأن الرجل أقوى وأكمل domin shi namiji shi ya fi ƙarfi shi ya fi cika daga in shi ya ce ya yafe ya fi a kan mace wala tan saul fadla bainakum kar ku manta da falala da Allah ya yi a tsakanin kar ku manta da wannan a da kuma ana gaba bayan shiga yan yi shiga a da ana ta gaba ana aika wa juna maganganu tunda tana da wayan kana da wayan da misali eh ai ai yana faruwa ai sai ta aika ma baka kin maganganu Allah ya hada ka da bakin aljanu Allah ya kaza ka rubuta ka tuce ni dama ka san zaka sake ni kaje ka za ka ba ka ba to ba a kar a manta da fifi ko falala da Allah ya yi a tsakanin ku wala kulli halin kawai dai shi yace ala kulli halin falyatafaddal ahadukum al akhar dayan ku yayi baiwa wa ɗaya a cikin imman rajulu ko namijin wa imman marar ko ko mace ɗaya dai sai kawai shi yayi afuwa ya yaji ka samu haka inna allaha shi allah bima ta'maluna basir basirun bima ta'maluna ne yana ganin duk abin da kuke aikata subhanahu wa ta'ala kuma fa yuta'fiku zai kuma saka muku gurgudun abin da kuka aikata ne so tun jiya ya kamata in danyi waɗansu in amfani da lokacin da Allah ya mana in danyi maganganu to Allah bai so ba yana da muhimmanci kuwa a yi magana ne jiya an shiga goma ƙarshe wadda shugaba alaihi salatu wasalam ya faɗaitar akan tsaya kowa ya karfinsa domin ramadana gaba ɗayan da rahama ne gafara ne ‘yantawa ne daga wuta zuwa aljanna amma ba kwanaki goma ƙarshen nan bayan Allah karbu shi mu tsaya mu raya su raya su ko ba wai daga farko dare har ƙarshe ba ka dai tashi komin yaya dai kai wani abu shine kawai almuhim duk da ma ma'aiki ya ba mu adres sallallahu alaihi wasallam yace mu kirdadi lailatul qadri a witrai na goma karshe 21st 23rd 26th 27th 29th of the day su ne za mu kirdadi wannan lailatul qadri din haka ya faɗa da nan sun haji to haka kamar an ba mu address ne ko ko like za mu ce kawai kai sai sai mu mu kiyayi wa'annan ranakun ban ce kar mu tsaya mu raya sauran faka a kwanakin ba ishirin ga wata ishirin da biyu ga wata ishirin da shida ga wata ishirin da takwas ga wata talatin ga wata ban ce shuni kar a raya su ba amma a cikin mai da hankali in ma daune zai faru ko kar kai ta daune mai zama a gidan nan don a ɗayan su za a yi laifin kadiri to in wannan tsautsayin ya biyo ta wannan to kaga an samu haka me tsautsayi ka manta kawai ka kwanta sai ka kwanta babu alam kuma an yi rashin sa'a babu mata wanda za ta iya dada ka ka san akwai da za ku taimaki juna in baka farka ba ta farka ta riga ka farkawa sai ta kwakwasa maka ka tashi to sai zama kuma rana ne ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya ce lallai a mai da hankali da wannan rana to kaga kai kan baka da garanti ka samu amma in ka iya raya kwana goma nan kam to kana da garanti ba domin rayuwar mu gajera ce matuƙa zamanin da mutanen da akwai mutum ɗaya wanda Allah yake ba shi shekara ya yi shekara dubu har sama har dubu da wani abu har dubu kuma akwai wanda ya taɓa yi a tarihi to amma mu a zamanin mu ba irin ma na yan kwanaki ba ne annabawa da suka shige ba wai su suna yin shekara ɗari uku ɗari biyu da hamsin ɗari kaza to mu fa wanda ya wuce sittin da biyar zuwa saba'in fa gyauro ne al'umman manzon Allah gyauro ne dama annabi ya gaya mana shekarun girbi ma bai da sittina wa saba'in ila saba'in tsakanin sittin ne zuwa saba'in dan adam shekarun girbin sa yayi da za a girbe shi ya koma inda yake in kaga mutum ya haye to gyauro ne kaga gona in aka yi noma ana samun gyauro wanda yake shekara ko to yake su ne wanda suke wuce saba'in ba kowa Allah yake ba haka ba to a yan ƙananan shekarun mun nan bari in ba mu wani sakan hansa abu ɗaya za ka yi wadda kai kana ganin bai tare kara karya ba a ƙasa da minti ɗaya za ka yi abu a rusa ma ibadar shekara arba'in gabanin shekara da nan ana muna karanta a hadisi ai wanda ya kaza Allah an rusa ibadar sa na kaza to in ba kana kirda don irin waɗannan jarare masu albarka wanda dare in dai ka dace da shi ma'aikaci za a baka sama da shekara tamanin da uku da wata uku ƙari a cikin kan shekaru ka to kenan in ka samu wannan ƙarin ya tabbata da ka yi ibada a wannan daren za ka samu wannan ƙarin to in ka samu in tsautsayi ya same ka ma aka ce an rusa shekara ishirin ko kaza ka ga kana da inda za a rusa to in ba ka yin wannan ka gaya min me za a rusa shi ko zai biyo bushiya kamar yadda aka jerar lahira in an je mutumin da shakama haza aka ramala haza ya zaki wancan ya ci mutuncin wancan ya rafi wancan ya haka ya saki ya maki wancan haka ne an je lahira almufallis annabi ya gama masara da sai an je lahira irin wannan wannan zai zo ka ka saki kudina lahira ba ba kudi yake kashewa ba a riga an gama kudi na duniya suke amfani lahira babu wani wanda ɗauki kudi za ka je ka sayo abu kyauta ne kawai ba haka kawai za ka yi ta ɗiba in kayan aljanna ne in bishiya ce in kana tsaye za ka tsinka in ka zauna kana zaune ba ya ka tashi ba za ka tsinka kana kwance ma kana kwancen ba ya ka zauna ba za ka tsinka haka Allah ce zilaluha wa zullilat quduha tadlila gurgudun inuwanka gurgudun yadda bishiyar za ta zo kusa da kai automatic haka take ta quduha daniya kayan tsinkan aljanna kusa yake da kai gurgudun inuwa in kana tsaye ne haka za ka gansu daidai da kai inuwan ka haka kawai za ka yi in kana zaune wa hakan za ka yi in kana kwanciya hakan za ka yi in ji Allah ba ji ba zilaluha wa zullilat quduha tazlila gurgudun inuwa gurgudun yadda nisan bishiyar to maganar shi ne in an je lahira ka cuciwa ne to za a dubi sallar azhar ɗinka ta kwana kaza sai a ce to shi da daidai da abin da cutar da kamar sai a bashi suka sun tafi a iska wancan ma sai ya zo sai a dubi sallolin la'asar na kwana kaza sai a bashi wancan ya zo in an gama da salloli a shiga zarkoki in kana fita zakkan kenan in an gama da su a shiga azumi haka duk aikin kirkin ka annabi ya ce wani sai an karar da ayyukan sana sai ka wurin biyan mutane ko mutane ba su gare ba karshe annabi ya ce sai a dawo in mutum ya zo ya ce yana bin ka karkatun ce shi kayi raɗansa ko bai yafe ba sai a ce to tun da aikin kirkin ka ya kare shi din sai a ɗebo zunubansa gwargwadon nauyin abin da cutar da kamata sai a lafta ma a nan ne annabi ya ce mutumin da bai taɓa yin zina ba a rayuwarsa har ya mutu amma za a je a sashi a wutar masu mazinata in ya tambaya haka ya da wani ne wanda ka cuta shi ya taɓa yin zinan zunubansa na zina ne da aka zo ɗiba sai aka haɗu haɗa su shi yasa ka zanka wutar ka zan wutar masu zina kuma a ƙusu billahi a ƙusu billahi sai dai akwai kofar tuba in sun tuba Allah yana iya yafe musu amma fa annabi ya ce al'auran su warin da yake ya cikin jahannama ɗan wutan ya fi musu zafin wutan jahannama muni warin al'auran fasina a sunna hadisi to ai mutum ya kiyaye kansa kawai ya hakura ya yi aure ya fi masa to kaga mutum ya yarda bayi da irin waɗannan shekarun da za a zo a yi ibada ka samu shekaru tamanin da uku da wata hudu ƙarin da za ka samu a cikin shekaru ka zalla ne kawai da aikin alkhairi shekaru ba shekaru mun nan kam sun an auna shi aka buga lissafi nawa ne kake da shi a shekara in kai dan tattin din ne ma ko saba'in din nawa ne gaba ɗaya kai a ciki na ibadar sallah ne kowane ke kwana ɗaya ibadar awa ɗaya ne kake awa ashirin da uku sun tafi a iska kawai kuma ga wani wani wani ibada muke kullum sai sallah azumi ne da shekara sai shekara ne zakka ma haka tun da buba ba zuwa ba ne noma ne kawai nan ma in ya kai zakkan sai shekara ya maure karibu haji sau ɗaya ne a rayuwa take zama farilla yawancin ku ba ma babu da iko zuwa sallar nan da ita ce ibadar wanda kowa yake wato yake takuɗe da ita to sallar akwai sallar da za a yi wadda ta wuce minti goma sha biyu an gama ta akwai sallar da za ka fi minti goma sha biyu ai har da alwala in ji maulana shi har da jiran liman minti sha biyu to minti sha biyu sau biyar nawa awa da ya minti sittin shi kenan sauran awanni goma ba shi awa takwas kowa ga wani baccin ka awa takwas ne to awa ashirin da hudu a cikin awa ashirin da hukunka sai an raba su gida uku bacci kawai kashi daya mun halaka ba wala in ba mu tsaya ba baccin ka kawai kashi daya bisa uku ne na wannan ka na kowane rana awa takwas na raba awa ashirin da hudu gida uku na wani takwas to bacci kawai tana yi na kashi daya cikin hukun gininka to dan shekara da bawan Allah ya dauki kashi ɗaya bisa uku shekaru sa nawa da rabi sauran arba'in ko wanda shekara sittin ya yi bacci kawai na shekara ashirin ba ma lissafi ne shi sa ku ɗan hankali ku bayan kashi to ba wai nan gizon take sake sakan gizon ne tsaya ba a'a sauran arba'in ko muna tare